أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na hadul masai littafin koyon ibada da muke karantawa a wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a daidai zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin litinin daren talata wanda yau ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan biyar na musulun goma sha shida kai afuwan goma sha shida ga watan jima da dalhula yau hijira na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida hakan ya yi daidai da goma sha takwas ga watan sha ɗaya shekarar miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan masu bibiya ba su manta ba har yanzu ma na mana magana game da sujudu sahau sujjada ta rabkanuwa a sallah wanda ta fi sanuwa da sujjadan kabli da ba'adi ko wanda take zama ɗori ga sallah idan wata matsala ta faru mun ji asbabu nata mun ji kuma abin da yake jawo a yi ba'adi ko abin da yake jawo a yi kabli ko kuma abin da in an yi shi ma ba za a yi koɗe daga cikinsu ba ko mun ji abin da in ya faru sai an maimaita abin da ya faru sannan kuma a yi su gida idan kuna bibiya musamman ana muraji an karatu za a ƙara fahimtar abin da ake bada a yau insha Allah za mu tashi wata sabon gaba a shafin littafi na 97 wannan kuma shine darasinmu na 44 a cikin wannan littafi insha Allah a feji na 97 maliki cewa kala rahimahullah malin allah ya masa rahama yake cewa wa man jahara fil qunuti fala sujuda alai wanda ya bayyana al qunut wanda su daga wanda suka dauke ta suke yi a duk sallan asuba a wancan tsari wanda suka fahimci haka a ɓoye ake yi ana gane ku ba a bayyana ga wanda ya fahimci hakan hakan yake yi to ko da ya yi ta a bayyanan to ba matsala ana fahimta kuma ba lantana ita wannan alkurutun akwai maganganu da yawa akwai maganganu da yawa akan cewa ba a samu cewa manzan Allah ya dawoma duk sallan asuba yana alkurutun abinda maganganu na ilimi suka tabbatar shine ne alƙunuti dai kala biyu shi akwai alƙunuti ta wuturi wanda ake yin ta a galabiya da azumi in an yi tarawihi ko an yi tahajjudi ita ce dai wanda ko a yau za ka yi wuturi a gidanka an baka dama kai ba dole sai a ramadan ana fahimta ita ce ƙunutu da wuturi wanda manzan Allah da bakinsa ya koyar da jikansa alhassan bin ali bin abi talib ya ce idan ka tashi za ka yi alƙunutun wuturi ka ce Allahumma ihdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita har zuwa ƙarshe to wannan daga bakin manzon Allah da kuma ya faɗa wa jikansa sai na Hassan dan Aliyu dan Abi Talib ɗagana na Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan har malamai suke cewa ba wata alƙulun ta wuturi da za ka yi ka karanta addu'in da suka fi wannan idai kamar yadda ka dora akan wannan ana galiba wannan ita ce alƙulun ta karo na bangare na farko wanda ake yin ta a wuturi kuma na faɗa wai ba dole sai da azumi ba kai kadai ma an kataya za ka yi wuturi a gidanka za ka yi an fahimta sai kuma kunuti da biyu kunuti da ake yin sa idan nawazil ya faru kunutun nawazil nawazil shine wata ja'ifa ko wata bala'i ta saukarwa mutane ko wata annoba ana gane ko wani azalimin shugaba ya zo ya dami mutane ya dinga hana su addini iya karkashe su iya takura musu to wannan ya halatta limamai su kan basu fara alkunuti kuma ita wannan alkunuti ta nawazi a duk salloli ake tun daga asuba har isha'i kuma a bayyana ake yin ta ana fahimta yawa to wannan ita ma manzon Allah yayi wannan har ma suna cewa ko wata wata abu da ya faru manzon Allah sai da ya wata iya wannan alkunuti wata cure shafi ba sallar da ba a yi ta ita ce kunutun nawazi kuma da kunutun witr wanda su ne a galabiya abinda aka fi tabbatarwa mazan Allah ya yi amma waccan alkunutu da ake duk musallan su ba kuma a ɓoye a galabiya gaskiya madogaran ta ba ta da ƙarfi gaskiya imma akwai dalilan to dalilan malamai sun ce ba su da ƙarfi amma yi wannan to waɗanda suka fahimci za a yi wannan din ta dil sallan asuba kuma a ɓoye musamman da yake malikiya sun tafi haka za a yi kuma wanda ya rubuta littafin ba maliki ana ganewa ya sa ya kawo ta a wannan gaba da amma a galibiya littafan da ake magana kan hadisi ko littafai da ake magana kan tauhidi ko kuma wanda wanda wanda ahlul hadis ne suka rubuta da ba su kawo wannan kadiyar ba ana gane ba shi ne ya ce wa man jihara fil kunuti fala sujuda alai wanda ya kunuti a bayyane to ba wata sujuda da zai ba zai kabli ko ba ba ana ganewa a walakin na ya karau sai dai yi ta a bayyanan an kyama shakali ana ganewa a yi ta a bayyanan ma da ya ce ya karau an kyama ci a yaka ya karau amdu an kyama ci a ganganta yi da gangan a bayyana ina amdu abinda za a intentionally ke ana gane wa man zada wa man zada wa man zada sura fi rak'atayn al-akhiratayn duk wanda ya ƙara sura a ko'i biyun ƙarshe na sallan azhar la'asr isha'i ana gane tunda a galibi akwai fatiha ake karanta ko to a ce ka karanta sura ko karanta wani yankin ayoyi a rako'i biyun ƙarshen a zahar ko la'asar ko ishari ana fahimta to duk wanda yawa da shi ma fada su juda a rage ba wata shi da ta zai don ka ƙara a sura raka uku ta azhar ko hudu ka ƙara sura raka uku ta la'asar ko ta hudu ba wata su juda da za ka yi ana ganewa sawa'un kana sahiyan aw amidan sai malik ya yawa fada su juda ko wa man sami a zikirin muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda iya sallah ya ji an ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji ambatan annabi Muhammad an gane ko wa huwa fi salati kuma iya sallah fa salla alaihi ya masalati an gane ko ya ji ambatan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma iya sallah to ma da ce fa lace alaihi ya ba wani abakai ba komai sai ke ce sawa'un kana sahiyan aw amidan da mantuwa ka faɗa ka mata kana sallah kuma da gangan ma ka faɗa dade ba wani abin da zaka aw qa'iman aw jalisan a tsaye ka faɗa ko a zaune duk dai annabi dan gatan Allah an gane ko amma da sunan wani ka kama kowaye shi kai su tada kowaye inda ka kama sunansa a sallah to shikenan ana bin ka bashi gai kari ka zo da abin da ba ce sun sanar ba ne wa man kara'a surataini wanda ya karanta surori guda biyu fa aksa ko fiye da surori guda biyu fi raka'atin wahida a raka'a daya misali ka zo sallah karanta fatiha kama sura ka gama ka karo wata sura kafin kai ruku'i da ma ka gama ka ƙaro wata maka ka kai rukuyi ka gama ba matsala kana ganewa ba matsala wannan ka karanta surori guda biyu ko surori fiye da biyu a raka a ɗaya kafin kai rukui wannan babu damuwa an gane kyau yawa sai malik ya cewa fa aksar fi rak'atin wahida aw kharaja min sura ila sura ko ka fita daga wata surar ka koma wata surar ka fara karatu a wannan surar misali hadda ta tsaye da kai ko tilawanka ta tsaya kuma kai baka gaji da tsayar ba kana so ka ƙara karatun ya hadda ka koma wata surar eh yayi ba matsala idan da hafiza sai ta wannan haddasa ta kare ko ba da hadda yawwa an gane ko amma dai ba wannan surutun kake tsoro ba da matsala kana bakara ka dawo ali imran ka koma nisa'i ka je hudu ka je yusuf duk yayi kai ta yawon ka yi ka gaje ka yi ruku eh ai duk qur'ani yawa sai malik ke cewa a ba falashi ali ko fa aksar wa man karaja kai au karaja min sura ila sura aw raka'a qabla tamami sura ko kuma a kai ruku'i kafin ka cika wata sura kace alam tara kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tarabil wa arsala alaihim taran ababil kace Allahu akbar ai ka bar aya biyu gama wannan ba matsala ba aya mai sura mai aya goma kai biyar ko kai bakwai baka yi hukum ba dai ne ba matsala shine ko kai rukuyi kafin ka kammala sura din shi ma ba matsala an gane ko fala shay alaihi ba wata matsala fi jami'i zalika a dukkan wani abin da aka karanto wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw bi ra'sihi fala shay alaihi duk wanda ya nuni ya yi ishara da hannunsa ko da kansa iya sallah shi ma ba matsala kamar wani zo iya ta ma sallama bai san kana sana ba kai gyara murya in kurma ne kuma bejin gyara murya ka daga masa hannu kai ma aka je sallah da ke a ba matsala ishara ne ishara kuma ba magana ba ce wani musi ne da shi ko gyara murya ko ka daga hannu ko ka yi nuni da kai haka daidai ne ishara ne to in kana sallah kai wannan ba matsala ce ana ganewa sai maliki cewa albayan faqad adda al-musannif rahimahullah shi malan asalin mai littafi Allah ya masa rahama ya kirgo kuna anan idda ashiya ya kirgo abubuwa da dama la tabtulu sala bi fi'liha aikata su baya sa sallanka ta baci aikata su baya sa kuma a ce dole sai kai sujuda kabli ko ba fahimtu wala yalzamu fa'iluha sujudan la qabliyin wala ba'di a wanda yayi yalzamci wannan abuwa da aka lissafo ba sujuda da ta lazumce shi ko qabli ko ba'di ba abin da zai ba abin da zai wahiya ga sunan aljaru bi qira'ati alqunuti mutum ya bayyana karatun alqunuti da ake yi a sallar kasuwa to shi ma wannan an kai ta bayyane ba matsala ba sai kai sujuda ba لأن المشهور الإصرار به domin magana mafi shahara game da alƙunuti ta asuba da ake yi ga wanda suka fahimci hakan shine al-israru bihi a koyi ba a bayyana ana gane ba wa miqatu wa muqabiluha al-ijhar abin da yake kalubalantar israri shine ijhar koyewa da bayyanawa koyewa kishiyarsa bayyanawa bayyanawa kishiyarsa koyewa وحكم القنوت كما مر الاستحباب المشهور ita waccan alqunutin da ake magana akan ta sallan asuba ga wanda suka fahimta suke yin ta sallan asuba sai ma dai ce hukuncin ta a sallah ne musahabi ce gida matsayin musahabi gare ta kuma mun karanta da kuciya duk mutumin da ya bar musahabi ba su jira akan sa ana ganewa daga cikin musahabai kamar daga hannu yayin kabbar daga hannu ba kabbara ba shi ma misali idan ba kai ba wani abin da shafi sallah ana ganewa sai malik ke cewa al-istihbab al-mashhur magana mafi shahara shine ita a babin musahabi take ita me kenan al-qunutu da ake magana kan fala sujuda ala man aqalla bi duk wanda bai zo da musahabi ba ba sujuda a kansa kuna fahimta ba ma wannan din ba duk abin da suka ce musahabi ne suka ba shi sunan musahabi a sallah to idan baka yi shi ba ba za ka yi sujada ko ko dai a cikin sallar ka wa kana al-musannif rahimahullah shi malam mai littafi yake cewa Allah ya masa rahama innal ijhara bihi makruh bayyana waccan alqunutin da ake yin ta duk sallan asuba bayyana ta makruhi ne abinda aka kyamata a yi amma bai kai matsayin haram in waqa amdan wallahu a'lam har in an yi shi da gangan to shine makruhi din inda mantuwa maka bayyana ba ma makruhi bane da gangan intan shi ne da ya kai shi a bayyane to shi ne matsayin makaru abinda an kyamata amma ba zai sa kai sujada kabli ko ba'di ba wallahu a'lam wa ziyadatu sura fil akhiratayn min ar-ruba'iyya da ƙarin karanta sura arkau'i biyun karshe na sallah mai raka'a hudu ita ce ruba'iyya ka dhuhr wal asr wal isha akwai sallah ruba'iyya ita ce wannan azhar al asr da isha akwai sulasiya sallar magariba ko akwai a sallar mai yarka abi ko ita ce sallar asuwa da sallar mai eh da sallar jiwa an gane ko wannan yan masu raka abi biyu ne wancan ko masu raka a kuma ko mai raka uku wani kaji malamai sun ce ruba'iyya ko sulasiya in sulasiya ne ta sallar mai raka uku ya ruba'iyya ta sallar mai raka an gane ko sai yake cewa mutum ya ƙara sura a biyun ƙarshen sallar rubaiya bai raka hu ba matsala ba ne lima akaraja ahmad wa muslim akwai hadisin da imamu ahmad bin hanbal ya fito da shi da kuma imamu muslim bin hajjaj bin muslim al-kushairi ya fito da shi min hadisi abi sa'id hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kare da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kane ya karo fi salati dhuhr ya kasance yana karanta cikin sallan azhar fi rak'atayn al-ulayi a rak'o'i biyun farko fi kulli rak'a a kowace rak'a qadaru 30 aya sallan azhar manzon Allah a kowace rak'a yana karanta kimanin ayoyi 30 azhar wa zuwa azhar kuma karatun manzan Allah an ce idan mai rubutu zai iya rubuta abu da manzan Allah domin yin a hankali ke karatun shi baya gaggawa talatin kamar kamar surtu sajada kamar surtu nuhin alaihi salam da ayoyin su talatin talatin manzan Allah idan yau sallan azar kowace raka iya karanta aya kamar talatin a kowace raka akwai wani sahabi yake cewa game da malam Usaimin ya kawo a littafin sa na sifatu salat yake cewa akwai wani sahabi ya zo an tada ikama manzala zai sallar kaza zai shiga ayi sallah ne sai ji iya da damuwa ta shiga bandaki sai ya koma gidansa an gane ya koma gidansa gidansa iya can wajen baki a makabartar gari mai ya je gidan ya shiga bandakin ya biya bukatarsa ya sake alwala ya dawo ya sa maza ala ko ruku'i bai ba in yanzu ne za a iya wannan ba ko ruku'i wallahi bai ba ya je gida ya bar masallacin ya tafi gida a kafa ya je ya shiga bandaki ya yi abin da zai yi na shiga bandaki ya sake alwala ya dawo ya saba zala ko ruku ile a to da mai na zasu je wuce gaggawa ita ibada ba mata gaggawa mu ne muke mata gaggawa amma wanda suka fahimci ibada musamman ta sallah ba sa mata gaggawa in kai gaggawa ina zaka je duk dai abin da zaka yi gaggawa cika bakin ga duniya ne ba kai saka bar duniya akan gaggawa ka je ka dawo ba ita kuma sallan nan da kake kana gyara rayuwarka ta lahira ce in kai gaggawa to duniyar da ko da gaggawar ko babu za ka bata an bayyanta ita kuma waccan gidan idan an je na kuma babu dawo kuma babu da babu damar ya gyara ba za a baka dama ka gyara kuskuren ka ba babu wannan a nan ake gyara kuskure idan ka fahimci abu kuskure ne ka gyara amma ka wannan dama amma a lahira ba gyara kuskure an fahimci wannan yasa in ka ji labarin yadda sahabbai suke sallah da manzon Allah sai ke ta mamaki ka dauka maka ban ba mutane ba kuma wallahi abu ne guda ɗaya imani suka fi mu da lahira kawai sun tabbatar duk abin da Allah ya faɗa game da lahira wallahi gaske ne ba sa ko kokonto ya sa hankalinsu gaba ɗaya inda ana maganar lahira ta hankalin sai da ta mu kuma idan kana so ga attention ɗin mu kai maganar duniya a nan za a ga kulawarmu da dawo da hankalinmu da nutsuwarmu amma su kuma kana so ga nutsuwarsu da mai da hankalinsu ko guda to ana magana lafiya wannan shine bambancin mu da su ke ana bayyana ran yawa wannan shine irin sallar da suke in suna sallah ba sa tina wani abu a jiya ne ni ko shekaran jiya nake samun labarin cewa a sayyidina ali radiyallahu anhu iya da wani ciwo haka hannunsa ne ko a kafa shi irin cindo ake cako shi da ne ya ake ce masa ne wanda bai fito kamar dan yatsa a gare cindo ko yawa to kusan da babu ba ilimi bai bayyana na ayi allura na kashe zafin guba a nasisiya a yankewa mutum ko a mai tiyata bai ji zafi ba a da ba wani ilimi haka ake da karfin tsiya ake ma manuwar yawa a girba ma wuka kawai ya take hakuri Allah wala ya take hakuri kawai bayan da zaka yi da da ƙarfi in an yanke kuma a samu tafashashen mai a tsoma gun a cikin giyar haka ake ka inna lillahi kai ta san shawara ma sai na aliyu iya da wannan matsalar aka yi aka yi ya za a yanke masa sai to shi ne gaskiya lokacin da ya gade iya nutsuwa to lokacin da ya tada sallah ne kawai duk wanda an nemo mai yankewar kawai zo ya gwada iya sallah yanke masa ya kabbar sallah me yankewar ya zo da wuka mai kaifi ko ya sa wuka ya yanki abu sai can da ya sarrafa ta to na ta ina sallah ku yanke ya ku yanke wasu ayan yanke ya domin hankalin sai ya tafi lahira a ran yanke bai sani bai iya sani amma kai ne ko kinke so ne ya faɗo a kan kana sallah sai ka fita daga masallaci amma a sa wuka a yanki jikinsa jini ya fita amma wallahi tallahi iya sallah bai sani domin ku shuɗi zuciyar tayar tana gun Allah ne tayar da a gaban Allah ne amma yanzu matsalar mu ke da shi yasa matsalar mu ba ta yake kuwa gaskiya sallar ma mu tsaya mu kamanta sallar ma mun kasa in musulmi ne kai in baka tsaya kai sallah mai kyau to me za ka yi a tambaye ka ma in baka tsaya kai ingantacciyar sallah ba a matsayin ka na musulmi to me za ka yi me za ka yi kai dai yanzu baka da kudin zuwa maka sama da miliyan goma baka da shi azumi kuma sai shekara shekara zakka ma baka taba yi ba to me za ka yi masallar an baka tsaya ka mai da hankali ka koyi sallah ba me za ka yi za ka bi yan duniya ne ku ta duniya su shi yasa magana akan sallah magana ce mai muhimmanci wallahi muhimmanci iya da girman gaske mu mai da hankali mu koyi sallar nan ita ce babban madafarmu da za mu dafa mu sa samun rahama abin Allah gobe ya amma yanzu sau dama muna buga misali sai ya ga mutum cikin minti uku hudu ya gama sallar minti uku ba ko kuma ya zo ya samu raka a biyu an yi sallama idan ya tayi zai yi biyun da aka yi bayana kai ka ce dukan sa ake daga bayansa a gaggauce fafafafafafa yayyar irin wannan matsala ce mai girman gaskiya ya kamata mu ainihin gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malai ka wannan hadisi na Abu Sa'id manzo Allah yana karanta rako abin nan ayoyi 30 a sallar kasa ko wace raka wa fil akhiratayn qadru 15 aya a ta biyun kuma sai karanta kamar aya 10 idan ta farko ya karanta aya 30 to ta biyu sai karanta aya 10 an fahimta yawa wa fil asr asr al asr fi rak'atayn al ulayn fi kulli rak'a qadru 15 aya asr al asr kuma sai karanta rabin abin da yake karantawa asr kamar aya 10 ana fahimta ta biyu kuma karanta rabin aya 15 kamar bakwai ko takwas hakiki sallallahu alaihi wasallam wa fil akhiratayn yawa nismu zalika wa fihi dalilun ala annahu kana la yaqra fil akhirati min al-asr ila al-fatiha wanda kuma iya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rakoi biyun karshen la'asar ko asar ba abin da yake karanta sai fatiha kawai ana ganewa wa annahu la yaqra fil akhiratayn min az-zuhri ma ghayraha haka nan a rakoi biyun karshen azhar baya karanta wani abu idan ba a ainihin fatiha din ba waja fi hadisi qatada ya zo cikin hadisin qatada bin di'ama as-sunusi rahimahullahu ta'ala ko radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala tabi'i kana yaqra fi al-akhiratayn min adh-dhuhri bi ummil kitab ya kasance iya karantawa rak'o'i biyun karshen azhar da ummul kitab ita ce fatiha wa yasma'una al-aya ahyanan kuma wani lokacin iya jiyar da mu aya mu ji kamar ya ce iyaka na abu da iyaka na sa'ir mu ji da kullum ko ya ce ihdina siratal mustaqim mu ji shine yasma'un al-aya ahyana wani lokacin yana jiyar da mu aya ɗaya ko biyu wani lokaci muttafaqun alaihi bukhari da muslim a wa yahtamilu an yajma'a bainal hadisaini zai yiwu mu haɗa kayan waɗannan hadisai guda biyu bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasna' تارة هذا فيقرأ في الأكيرتين غير الفاتحة معها ويقتصر فيها أحيانا على الفاتحة سيما da cewa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamu fahimci kan cewa a iya ƙara wani abu iya dan ƙara wani abu akan Fatiha a ruku'i biyun karshen azhar da asr iya ƙarawa kamar aya biyu uku haka wani lokaci ya zama ahyanan wani lokacin kuma baya ƙara komai daga fatiha din sai yaro ana fahimta wa hadisu kadada kama qalahu fi subulus salam a hadisu katada kamar yadda yake cikin littafin subulus salam sharhi ne na bulugul mara yake cewa arjaha arjaha min hadisi abi sa'id shi hadisin katada yafi irin malamai sun firin jaye da shi akan akan hadisin aba sa'id ai al-iqtisaru ala al-fatiha faqat fi al-akhiratayn manzo Allah ya fi tsayawa a kan fatiha kawai a rakoyi biyun ƙarshen azar da nasa wani lokacin za ka ji an ce ya ƙara ɗin amma a hayanin ne sai lokaci ma ya yi tsawo ma bai ba amma wani lokacin kuma yana yi sai ƙara aya biyu uku hudu biyar ma a ƙarshen azahar ko ƙarshen lasa amma abin da ya fi mafi yawa shine iya taƙaituwa a fatiha kawai an bai nan a raja bulugul maram ko kuma bulugul maram ya dan yi magana a wancan abu na uku da ba a mai sujida kabli ko ba adi as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kai wa manzon Allah salati idan kana sallah li hadisi muawiya bin al-hakam akwai hadisi muawiya bin al-hakam radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace li muawiya hina shammata aisha ko adisan ko hofisara lokacin da ma'awai ya gaida mai atishawa iya cikin sallah wanda ya yi atishawa ya ce alhamdulillah sai shi ma'awai ya ce masa yarhamuka Allah kuma iya sallah ana gani ba ana cewa adishan ko adisan duk ɗaya ne mai atishawa ke ya ce inna hadhihi salata kaga wannan sallar manzala yana biyar ne ke kaga wannan sallar da muke yi la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas ba ta buƙatar wani abu daga maganganun mutane ita sallah ba ba abin da take buƙata game da maganar dan adam inna ma hiya tasbihun wa takbirun wa qira'atul qur'an aw hadisi inna ma huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an ko rawahu muslim ita sallah abin da ke cikin ta shine tasbihi bayan tasbihi takbiri bayan takabiri kira'atul qur'an wannan sune kai abin da ake asar Allahu akbar ne mai surata takbir subhana rabbil azim tasbih alhamdulillahi rabbil alamin kira'atul qur'an kira'atul qur'an a sallan azhar da sallar la'asar da sallar isha'i salloli masu raka'a hudu Allahu akbar Allahu akbar da zaka ta maimaitawa kafin ka ce assalamu alaikum sai ka ce Allahu akbar sau 36 a sallar azhar haka a la'asar haka a isha'i haka 36 amma inda takabiri ne kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar domin Allah yana so a dinga girmama shi an gane ko a girmama shi shi ya sama hadisi ya inganta cewa a zancen da Allah ya fi kauna duk duniya afta wannan kalmar ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk duniya ba zancen da Allah ya fi so kaman wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wani mutumi wani sahabi yazo ya ce manzo Allah koya mun abin da zan ce roƙon Allah sai ce ki je ka dinga wannan sai ki ce manzo Allah ya kawo baro ki koyi mace na ce subhanallah na yi wa Allah tasbihi na ce alhamdulillah na gode wa Allah na ce la ilaha illallah na ce Allahu akbar ai kan baro ki komai ba sai ce ai Allah ya san da bukatar ka ya fi ka ma sanin bukatar ka kai dai ka ji ka dawwamu wannan sai ce ai ya san kadi dai wani kamar dan Najeriya yawa sai ce bayan ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka ce Allahumma ghafirli warhamni wa afini warzuqni yace ka kara da wani an fahimta Allahumma ghafirli warhamni wa afini wahdini warzuqni duk bukatar ka tana wannan Allahumma ghafirli Allah yi mun gafara warhamni ka ji kara ya Allah an gane ko wa afini ka ban lafiya wahdini ka shirye ni warzuqni kaman arziki akwai abin da kai bukata bayan wannan babu amma an kyale ka sai ka yi ka dinga lissafu a sama da ɗari amma an ka dunkule wannan biyar ɗin ya ce ka Allahumma gafirli wa rahamni wa afini wa halini wa rizquni ya isa ka haddace an bayyana wa qira'atul qur'an rawahu muslim wa kana fi subulus salam malice ya tabbata cikin littafin subulus salam a bayanan بيان لهذا الحديث اكو بيان وانا حديث اي هو الكلام المعظون به هو الكلام المعظون فيه في سلام kamar wai ka ka yi wa manzon Allah salati ko ka amsa salatin manzon Allah kamar ma magana ce wanda ma'azun ne kamar an bi mai sallama umarni haka ba matsala a aw allazi yaslaha fihi tasbih wa takbir wa qira'atu alquran wanda akan iya daukan ma'anar tasbihi ko takbiri ko karatun alqurani أي إنما يشرع فيها ذلك ومن دم إليه أهل العادئية ونعوها da abin da ya kunshi haka na abin da shari'a ta zo da shi na abin da ya zaye addu'a da kuma abin da ya kama da addu'a kamar yiwa manzon Allah sallallahu kamar addu'a kake wa kanka ko addu'a kake masa kuma a sallah akwai gurbin addu'a ko an ce kai addu'a a sujada kai addu'a ta giya kafin sallah mutum da har akwai gurbin yin addu'a a sallah to kamar jima yiwa manzon Allah sallallahu alaihi addu'a wani shi ne istinbadin da malam ne mai sabulu salam yayi wanda kuma malamai da yawa sun goya masa ba fasalatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama malai ce yiwa manzon Allah salati sallallahu alaihi min alquran kai qur'ani ne mazo da jiya abun ma ya haura maganar hadisi qur'ani har ma yake cewa iz qala Allah ta'ala domin Allah ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yace Allah da mala'iku suna yi wa annabi Muhammadu salati ya kuma su imani ku yi mai salati sannan ku masa taslimi an gane ku wani umarin Allah ne yace abin ma ya wuce ma'anar hadisi ai qur'ani ma ya zo da maganar yi wa mazan Allah salati sallallahu alaihi wasallam kama anna salata ala nabi sunna fi tashhid akhir kuma yace kuma ga wata gaba ma a tahiyan tahiyan ga na karshe musamman a malikiya din amma malaman hadisi sun ce duk tahiyan guda biyu ma da ta farko da ta biyu duk za ka yi manzo Allah sallallahu amma malaman fiqh malikiya kuma suka ce sai a tahiyan karshe shine zama wajibi tuwa manzo Allah sallallahu ana fahimtar wannan to kun ga maganar da ya faɗa duk ya kawo dalilai masu zafi a kanta na kan cewa idan ka ji ambaton mazan Allah ka ce sallallahu alaihi wasallam kana sallaci fara shi a alai ba wani abakan tun da ya ce na farko dai yi wa mazan Allah sallaci addu'a ne kuma akwai gurbin addu'a a sallah ya ce na biyu a shari'a ta wazo da maganar yi wa mazan Allah sallaci a cikin sallah kamar gashi da malaye kawai a ta hiyar gashi hadisi ya zo da wani kuma ya ce ƙariya ba ƙwarani ya zo da magana inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima amin janna na hudu a qira'atu ma za da ala ala suratin fi raka'atin wahida daga cikin abin da in ka aikata a sallah ba za ka yi sujjada ba shi dai ka ƙara ka ƙara karatu akan surar da ka gama a ita raka'a ne kamar ka karanta alamtar kai ba ke ka ƙara wata sura ko wata ayoyin kafin kai rukuni wannan ba matsala ba ko ka karanta aya goma a watan surar ka tsallake kuma wata aya karanta sura biyar a wata sura kafin kai rukuni wannan ba matsala ba ai wata rana an taba kai karan wani sahabi ba wajen manzon Allah akan wannan tafiya din akwai wani sahabi wanda shi al'adarsa idan ya zo zai yi sallah ko a zahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba in ya kammala fatiha kafin ya fara karanta kowace sura sai ya karanta kulhu wallahu ahad idan ya kulhu wallahu ahad ya gama sai ya dora da sura da zai karanta to sai imam dama limami ne duk lokacin manzo Allah ya dace neman shi a wani masallaci sai imamu suka zo suke cewa to su ba su gane ba ba ko dai ya tsaya a kulhuwan nan kawai ko kuma ya daina koya ta da wata sura in zai karanta wata sura to ya karanta wata sura amma su ba su gane ba kullum sai karanta kulhu Allah suka same shi ya ce aka shi da haka zai kuma gaskiyar magana shi abin da zai kenan kuma zai daina wala sai mun kai ƙara wajen manzan ka gama mun sun fara kwarin gaya ke za su kai ƙarar limamin sojan manzan sallallahu kan wannan kadiya ne saka yi wa manzala ƙara cewa gobe limaminmu da kan mana kullum in zai yi karatun sallah ya karanta kullum wallah wasa da sai karanta wasu sura a sama mun tambaye shi kuma ya ce shi ya karanta ba zai dina in suna son su su bai shi in ba su son su siri shi dama dama ba albashi kuke biya da ba ko ba ka bane in kuna so ku bari ne in ba ku so kuma ku ga wanda zai muku muku abin da kuke sai mun zala ce a zo da shi aka kira wa liman manzo Allah ya ce malam liman mamunka sun kawo karanka gashi gashi abin da suke buleman kana musu me dalilin ka yake sai ce wallahi manzo Allah ni suratu qul wallahu a san ta dake ina kaunarta a zuciyata yasa duk sallar da ke karanta yace haka ne da yin ke ce wallahi manzo Allah ya dalili da wannan sai ce bi hubbika iyaha adak adakalaka Allahu aljanna ya ce yanzu Allah ya faɗa mun ƙaunar da kake ya ƙulu wallahu a ya baka aljanna ka goma su kai ƙarar ko daga ya ci riba ya ce sonta da kake yi Allah ya ce ya baka aljanna ko ba shi kenan shi yasa sau da dama sau da dama in dai har za a je wai a kai saran mutum ko a kai ƙaransa to wanda ya tafi hakan ya tafi ƙara mai dardali mutum wallahi da yawa haka tana in ka gaza haƙuri kan wani abu ba ka tambaya ba ba ka yi bincike ba kai ba ka yi haƙuri ba ka ce dole sai ka kai ƙarar mutum domin kana ganin a raba shi da wannan abu ko a wulaƙanta shi ko a tsaye da shi to ka tafi ƙara bai daraja misali na biyu bayan wannan akwai lokacin da iyayen mumine iyayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam SK meeting suka ce musu fa gaskiya a gidan nan komai a cina na Aisha komai a cina na Aisha ana gane su ne ba su gane ba ya suka kira wa na Fatima radiyallahu anha yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ki je ki faɗa baban ki mu gaskiya mu ba mu gane ba komai a ce sai Aisha a gidan nan mu muna muna buƙatar a yi canja an gane ko mu ko abun ba mu gane ba na na Fatima aka ce ta je ta faɗa manzon Allah wannan sallallahu ta ji za mu zala ɗaki ta ce to abin nan ya duk waɗanda sun turo ne sun ce na zo na same ka su dai komai wani a cina na aisha a gidan su suna ganin kamar su dai ana mantawa da su sai manzala ce haka suka ce ki faɗa mini ya ta ce eh haka suka turo na faɗa sai ce fatima ta ce na'am fatima ta ce na'am ya ce ni manzan Allah mahaifin kina ƙaunata ta ce banzan Allah ina kaunar ka ga kan mahaifina ga kan masana ina kaunar ka mana ba da wani abin kauna fiye da kai sai ce biki suna na yi ya ki da ni abin da ya ce mata gida ita kina so na a matsayina na baban ki ko manzan Allah ta ce eh ita in dai kina kauna ta to suna na yi kaga an kai karanta kuma an kara mata bi an ƙara maka daraja wannan iya nan ba zai kirku ba bila adadi an fahimta waɗancan mamu sun kai ƙarar limamin ya zama aljanna wannan an kai ƙarar da wajen manzala ta ƙara samun matsayi wannan iya nan ba zai kirku ba iya nan har yau har gobe kuma sunan Allah ba da canja ana ganewa Allah ta laifin mu da sai malai yake cewa ka ƙara wata sura akan wata kafin ka yi ruku'i wannan ba matsala ba an ana ganewa ko yake cewa qira'atu ma da ala suratin fi rak'atin wahida ka ƙara abin da ya ƙaro kan sura guda a cikin raka ɗaya kafin kai ruku'i aw il khuruji min as-sura ila ukhra ko ka fita daga wata surar ka koma wata sura duk kafin kai ruku'i duk an baka dama aw ruku qabla tamami suwa ko ka fara karanta ta sura kafin ka cika ta kai ruku'i duk ba matsala bane wannan ana fahimta fala sujuda alaihi duk wannan ba wata sujuda da ke gangan fi shay'in a fi shay'in min hadhihi al-masail thalatha waɗannan abubuwa guda uku duka in sun faru akan kana sallah ba wata matsala ba sujuda li'anna al-qira'a aksar min sura fi raka'atin wahida domin karanta fiye da sura ɗaya a raka'a ɗaya a kazalika man karaja min sura ila ukura haka nan wanda ya fita daga wata sura ya koma wata sura aw raka'a qabla akhir sura ko yayi ruku'i kafin ya je karshen wata sura li'anna katmaha mustahabbaqat domin ka kama sura ka karanta ta zuwa karshe kai ruku'i mustahabbi ne ana so amma ba dole bane musamman ma agun hafizan qur'ani wani can zaka ji yayin koma wani ku ki ba farkon sura ba hi ba tsakiya bi ba karshe ba haka wasu ayoyin zai yanko ya karanta ya ruku'i ana fahimta amma kuma abinda mustahabbi ne manzon Allah ya fi yawan yi a sallah iyaka masura su mutum ya gama harka wannan ya fi wannan gaskiya an fahimta in ya kama sura a galabiya in dai ba masu tsayi bane waɗancan to iya kammala su a cikin sallah ya kama sura ya kirke shi ya gama ta a cikin raka ɗaya kamar irin su duha irin su amma irin su nabiat irin su abasa a galabiya in ya fara sai ya kai yini malamai suka bayan matsayin mustahabi amma in ba kai haka ba bayan ba matsala ba ce ana ganewa sai maliki ce an bayi matsayin menene matsayin kawai a mustahabi ne fakat ka kama sura ka kammala ta kafin kai ruku a mustahab inna ma yushiru fi zalika ko kuma yake ce a wannan mustahabi ne kawai ana ganewa mustahabun fakat fala qala al-khamis malal khamis yake cewa ghazauna asana mun ji asana sunan gode mun yi yaki da manzon Allah ke al-ghazaw yakin da aka yi da manzon Allah ke ina al-ghazaw ya zaki yake cewa ghazaw badr da ghazaw uhud duk da manzon Allah aka yi amma yakin da ba manzon Allah na ce masa sariya sariya an tura runduna amma manzon Allah bai yaki an bayyana amma duk da kan ce ghaza ko gazautu kaza da kaza da manzon Allah ke to asanan an je da manzon Allah wa ma'ana salasu mi'a min ashaba yace Musa bai mun kai wajen 300 a wannan tafiya fa kana rajul minhum yusalli bina sai manzon Allah ya sa wani ya jagoranci an sai na musu sallah sai ya qara al ayat min as-sura summa yarda sai karanta wasu ayoyi a cikin wata sura sai ya ma'ana bai fa bai kama ta daga farko zuwa ƙarshe ba yayi ki wani abu a cikin ta kafin ya je ƙarshe kuma ya rukuyi kuma da manzon Allah tafiyar ku bai hana wa an ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi annahu qara'a al-fatiha wa ayatan fi rak'atay an gane ko annahu qara'a al-fatihata dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta fatiha da aya guda ɗaya ruku aya ɗaya ya yi rukuni ya sake tashi a raka a tabi karanta fatiya da aya ɗaya ya yi rukuni alababil jawaz ne hakan ya halatta ba matsala ba musamman inda larura an gane ku tafiya ake yi bayan kunta da kafara sai gun bini su ba haka kuna tunanin kamar gun ba gun tsayuwa ba ne to za ku iya gaggauta ku yi sallan ku a gaggauta kuma ka kabbara sallah ka jana ihun kaza ko gobara ko barawo kayan niyyar jan karatu sai ka takaita domin ka sallo mutane a je a yi abin da ya kamata wannan fiƙihu kenan amma ana iya gobara a makwacin kuma ka zo kana da jan bakara ka ce ka ji ka ji ba ba ka da fiƙihu wannan ba ka da fiƙihu an bayyana yawa ko ka ji wani abin motsi ana ta hayaniya sai ka takaita sallar haka yake yawa wannan shine fiqihu addini amma ba za ka ce ka kama tilawa sai ka jire ba sannan za ka yi ruku'i a duk abin da ka ji ya zai shigo hayaniya ta dauke mutane hankali a matsayin ka na liman sai ka takaita sallar ba nan da nan ka sallar mutane shi kenan wani abu ne babi ne mai mai zaman kansa a cikin shari'a amma inda maliki cewa a ورواه دار القطري بسناد قوي يعني اسنادي mai ƙarfi قال البخاري امام البخاري yayi babi babun aljam'u bayna suratayn fi raka'a imam al-bukhari yayi babi a littafin sa jam'i a hada surori guda biyu a raka'a aljam' bayna suratayn fi raka'a wal qira'a bil kawatim yayi babi da karanta karshen surori kamar amanar rasul karshen bakara kenan ko kamar laƙarja a ku ƙarshen mai tauba kamar wannan wannan ƙarshen ƙarshen ƙarshen isra ƙulja alhaƙuwa wannan wabil haƙi abdallah wabil haƙi da zarko ko ƙulidu ƙullah a wudu rahman ƙarshen wannan ita isra da ƙarshen kafi a fasibar ladina kafaru a gittar kizo ibadi min duni auliya da duk wannan ƙarshe ƙarshe bukari ya yi babi za ka iya karanta karanta abin da rasu da kola filija a ko kulil wallah abu rahman ko karshen ali imran da ko karshen ita waccan kafi a fasibin ladina kafaru ko innal ladina amanu wa amilus salihat lahum jannatul firdaus nuzula an gane ko ko innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'al lahum rahmanu hudda karshen maryam duka ya halatta kaji gole ba ya halatta kai wannan bukari yayi ma babi ina kawatib ƙarshen surori wa bi suratin qabla suratin wa bi awwali suratin ko karanta wata sura kafin wata sura ko ƙarshen wata sura duk yayi ko farko ko ƙarshe duk yayi duk wannan kuma tunda duk da bai kawo ayar ba dogaransa shine faqara umma ta yasara min alquran faqara umma ta yasara min alquran shikenan kawai magana ka karanta abin da ya sauka gare ka na alquran shikenan ka karanta abin da ya sauka ya ga rukuyi na biyar a cikin abin da ba sa suke sabbaba ba za ka yi a sujada kabli ko ba'ari ba asal al-isharatu bil yaddi aw bil ra's kana sallawa na abu ya faru kai nuni da hannunka ko da goshinka da kanka kai nuni to wani shi ma ba zai saka sujada ana buƙatar wani abu ko kaga mutum zai dame ka sai kai masa nuni sallah kake har inda ya gane ba ana gane ku in ɗaki kake ko wani gu iya ta ƙwalla ma magana za ka iya gyara murya in kuma iya ganin ka za ka iya ga masa hannu ko ka masa nuni da ka sallah kake ka san wani idan sa rubiya ma yake sai manta sallah kake kamar yanzu ni wallahi ga can a tsaye magana nake masa bai kula ne ba sai ka masa haka kaza dai ko arne ne kamar haka ya sa abin ko sallah nake yi ne magana yawa sai ka masa alamar cewa sallah kake don kai wannan a sallah duk ba matsala li hadisi jabir حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لحاجة جابر yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi wata biyan bukata ya tura shi wata bukatar sa qala yace summa adraktuhu wa yusalli sai na dawo daga aikan da manzon Allah ya yi sai na samu manzon Allah ya kafara iyasa fa sallamtu alaihi sai ne ke mai sallama a gane ko ina ta sallama ni jabir fa ashara ilayya sai mun ishara sallah sai manzo Allah yi wa jabir ishara sallah yake ya dena sallama falan ma faraga lokacin da manzo Allah ya kai karshe sallama na dani sai kirawo kaga ba ana manzo Allah iya cikin daki ni kuma jabir iya waje an gane ko da ya kirawo ne inji jabir qala wa qala sai ya ce innaka sallamtu alayya ka zo kana ta sallama gare ni kana ta mun sallama fa atazara ba'd al fa atazara fa fa atazara ba'd al ishara bil ishara sai na baka hanzari na baka uzuri da ishara da ne maka kaga wannan kuma iya cikin babu hutun da dangada an gane ku shari'a ta zo da hutun da dangada ka duwa sallah haƙƙi ne na Allah yake amma a cikin haƙƙin Allah yace kar ka bar mutum ya tafi da damuwarka duk da haƙƙin Allah ne to sai Allah ya baka damar kai wani abin da zai gane kana cikin wani uzuri domin hankalin sai dan kwanta kada ya tafi a zuciyar ka wulakanta shi ko ba kula shi kuma wani ijara ko abin da yake maka kana ta kwalla makira za ka yi gyara murya a gane kana cikin man daki wannan duk ya halaka kamar yace ba magana cikin man daki matukar ba wannan larura ita ma haramun ce haramun ne kana cikin mataki ganin ga magana ba daidai ba ne amma idan har an matsu ɗin da kai ko mutum bai gane kana ban daki ba za ka masa ishara ko kana sallah za ka yi masa ishara kamar yadda yamma zala yi wa jaji amma yanzu wani za ka dinga masa magana iya jin ka iya ganin ka wani kuma domin ya san wani abu kake nema a gurinsa ko za ka tambaye shi wani abu ko za ka roƙi shi wani abu ko kuma a iya nan ma ka ce ba na nan ma a ce ba na baya kar a tashi ne duk wanda ya salama kar a tashi ne shi ga gwamna gwarangon ko shi ga isasshen duniya ya zo duniya kamar ya zo dawama a duniya to ga fiyayyar halitta sallah yake amma ishara yake ya zama domin mutunta ɗan adam Allah ya ce wala kadi karamna bani adam a yanzu ne fa domin jahilcin wa'ansu daga cikin mutane zaka ji wani ya ce wallahi sallama ya mun share ko ba matsalar sallama fa yi mun ba ma wallahi ne share banza da shi ko kuma yayi gwaninta jahilin banza jahilin musulmi jahili ne wannan duk wanda aka mai sallama bai amsa ba don wata rigimar ku ta duniya wallahi jahili tunda da ya san abin da ke cikin sallama wallahi sai amsa idan mutum ta yi ma sallama dukkan wani alkhairi da aminci daga Allah shi ya nema ba kuma kai kaje ba za su duk wanda ya ce ma assalamu alaikum to iya nema ma kubuta iya nema ma aminci daga Allah aminci na ta kowane ɓangare aminci a imaninka aminci a rayuwarka aminci a lafiyarka aminci a dukiyarka aminci a iyalinka aminci a dukkan al'amarinka in ka cewa mutum assalamu alaikum to ka nema masa aminci kamili a gun Allah to kuma ya ce ba ya so da Allah ya fahimci kallon bai fahimce ta ba amma da yawa za ka ji wani ya jana wallahi musallama yake mana share shi wala na rabu da shi ina jinsa kuma ina ganinsa ka kai ki tausaya masa wannan kake tausaya masa ya sa manzon Allah yake cewa duk yanda kuke da mutum duk inda sabani ya kai sabani to in ya ma sallama mayar da sallamar abu su wajibi ne wajibi ne ba ba wai musabi ba duk wanda ya ce ma assalamu alaikum ka ce masa wa alaikum assalam wajibi ne ko a kotu kuke shari'a da shi inda ya ce wa assalamu alaikum to wajibi ne kace wa alaikum assalam safanin kuma guje ku daga amma yanzu nan wannan eh eh ko da ba musulmi bane ko ba musulmi bane yayi ma sallama zaka bar mai da sallama shine magana ma mafi shahara me burin mu ne akan wanda ba musulmi ba su musulunta ya ce ma assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam idan Allah ya karbi amsuwar da kama sai musulunta ba ba shine burin mu ba shine burin mu malamai ne da suka ce an karhanta kafara yi masa imam makaruhi ne kafara yi wa mutumin da ba musulmi sallama wa makaruhi ne amma idan yayi ma sallama ka amsa wajibi ne ka amsa ana fahimtar wannan kaga duk wannan a fiqhun fiqhun hadisi za ka yi fahimtar wannan wannan ya nuna mana cikakken kima da Allah ya wa dan adam dan adam ba a wulakanta ba Anas dan Malik radiyallahu anhu da ya ji manzo Allah yake faɗar ladan da ake samu a sallama duk wanda ya zo ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a taki mala'iku sun rubuta mai lada 30 ko baka amsa har ma manzo Allah ce in ma baka amsa ba waɗanda suka fi ka daraja su amsa su ne mala'iku kai in ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma lada 30 in kun taƙaice assalamu alaikum wa rahmatullahi lada 20 assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi lada 20 assalamu alaikum lada goma wa alaikum salam lada goma da Allah sai ji manzo Allah ya faɗi wannan wata rana sai yi wanka ya ɗau kujerar sai tafi kofar shiga kasuwar Madina sai girka kujerar sai sai dawo duk wanda ya zo shiga kasuwa sai Anas sai masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani ma ya zo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya gaji yace ko yanzu na ci riba wallahi ya ɗau kujerar sai dawo gida ya haka Anas yake ko mutum goma yayi wa kaga ya samu ladashi 100 to wannan shine abin da sahabbai suke ko manzo Allah yake cewa yahudawa ba inda suke yawa musulmi hassada ta ƙarshe fiye da sallama domin sun san ma'anar sallama kuma sun san ma'anar cewa amin a bayan liman ya kammala karatun fatiha wannan gu guda biyu guda bakin ciki sai ma da abin da yake gudana a junanmu na sallama da abin da yake gudana kuma cewa amin din mu bayan liman ya kammala fatiha amma inda Allah ta'ala ya samu dace ci gaba da mutunta juna da girmama juna iya cin abin da Allah yake cewa laqad karamna bani adam wulakanta dan adam abu ne wanda Allah baya son wani iya cikin zunubai mafiya girma wanda Allah yake kifi su Allah ya san mu dace mun zo inda zamu tsaya insha Allah lokaci ya ce mana daidai mu daga Allah ne kuskure kuma daga gare mu ne Allah ya yarda mana wa alaikum salam tasbihai eh akwai wanda ke zuwa da wannan da ya siga na biyar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah amma wannan mai hudin shi ne wanda manzo Allah ya ce Allah ya fi kauna wannan kalmomi amma akwai mai biyar da mu bayin da yawa da shi ne insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya sa mu ci malam tambayar da farko shi ne mana akwai sau da yawa wasu limamai ko misali a yi sallah ka ana jawi to malam an zo ta ci a ƙarshen malam sai ka ga mutum ta bi shi ya yi shaf shaf ya ya ya karanta fatiha wani sai mara kalan kamar bai kammala fatiha ba dan saboda tsawon fatiha na farko ba ta kai na biyu zai ba sun ke da ku malam wannan abun gaskiya na mana son yi tambaya kai sai kuma a yi tambaya to ai limamin da yake yi kamar ta tambaya shi ne inda ka gane manya da wannan matsalar ba zai fi bane ka same shi kai da shi a gefe ka tambaye shi amma abin da yake na zahiri ko abin da yake generally shine a galibiya kuskuren da ake samu shine wa'ansu ne ma za a ga lokacin da za su ɗauka karanta fatiha idan suna karatu a bayyane to lokacin baya kaiwa tsawonsa lokacin da suke karatu a bayyane yana kuma ba daidai bane ba daidai bane da yawa daga cikin limamai suna samun wannan matsalar akalla in zai dau minti daya a karanta fati a lokacin da ke bayyanawa a masallan asuba ko magariba ko isha idan kuma sallan azhar ne ko la'asa sai ga a cikin sakan 30 ya gama fatiha wannan ba daidai bane ba daidai bane iya cin abin da malamai ma suke cewa alamar yake wancan da yake ana jinka ala su ka zaka din makharajul huruf duka fito da shi amma wannan kuma da yake koyewa kake ba mai jinka sai Allah sai ka daddatsa ka wuce wannan ba daidai bane har ilimin ya san iya wannan to ya kamata ya dina ba daidai ba wallahu a'lam ana biyu dangane da ishara na malam duk misali ana ina sallah zan yi misali ma da gyaran murya shi ma na cikin ishara ko kuma iya cikin gyaran murya ya iya cikin ishara tunda gyaran murya ba harafi bane ba lafazi ba harafi bane an gane ko gyaran murya ba harafi bane akwai karatun da zamu yi a gaba daga cikin abin da yake sabbabawa ko da za ka zo da wani harafi in dai harafin baya cikin jinsin sallar to kayi kari yasa ishara ba harafi ba ne za ka iya rubuta wani yanzu zai rubutu ba zai rubutu ba saboda ka ishara ba harafi ba ne za ka iya yi kana sallar ba kuma kamar nuni da hannu daga kai da gyaran murya duk wanda ya halatta ne kana sallar wallahu alaikum salam addu'a cikin sujada duka ana yi a wani hadisin da yake bance sujjadar karshe a addu'a kowace ana yi har ma laifi ne ma ka bambanta wata sujjadar musamman ga liman ko sallan farilla ka mai da sujjadar karshen ka tafi kowace tsayi wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba ba daidai ba ba daidai ba ya sama ita addu'an da ake a cikin sujuda inda kai liman ne ba a tsawaita ta ba a tsawaita ta addu'a ce ake takaitacciya kawai sai ka abin da ba za ka salamu ta amma kai kadai kake salan ka ba za ka za ka yi tsawaita abin da kake ba wannan shi ne insha Allah sallama sallama sallama mutum da ya samu ya zauna masallaci ya shiga yana karatu wani zai shigo cikin masallaci sai ka kalli da ya shigo da sallama kuma a tuwarsa da ne karatu sai da karatu sa ya amsa masa sallama ko kuma ya zo ya sami ta kana wani abu na aska bayan sallah ya zo lalle ya tsaya kan kuma wani sallama da yana bukatar bar abin da nake ka kai sa da shi ko kuma wanda kuna mu'amala
wannan ba daidai bane akwai gurabe uku wanda bai ma halatta kai wa mutum sallama bai ma halatta ba. kamar mutum ya karatu kamar mutum ya cin abinci kamar mutum ya bandaki ko iya tsugunne wannan duka malamai sun ce ba za ma ka mai sallama